أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a bakwai ga wata na rajab hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha tara ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya a sati da ya gabata muna cikin surutu taha mun tsaya yana ga aya ta tamanin da tara yin za mu tashi aya ta tis'in insha Allah aya ta gwamnati da kenan insha Allah ka yana akwai tambayoyi wani da hada juzu an ya kasta makanan shafin jidika nan maganar cewa ya halitta mutum ya keɓance wani wuri a masallaci wanda kullum a nan zai zamna to bai halitta haka annan sallallahu alaihi wasallam ya ce kaɗayen ku ya zamanto kamar raƙumi nan karin magana ce raƙumi kullum wuri guda ke rukusa ne ya saba rukusa ba kina a masallaci mutum kai ce kullum a wannan wuri yake wannan annabi ya hanyar kan haka nan ka keɓance wuri guda kuran duk da wasu kuma suna gama wannan maganar da wasu busu zawa masallaci da wuri he wani ya kama musu wuri a dali ba sana kenan wanda yake shi ba da wuri bai samu wurin ba shi wannan zaka hili bai dace ka haka ba me yasa ake musabaka a zo masallaci da wuri ya zo kai baka zo baka riga shiga kaga dai ba gaskiya gaskiya ba adalci bane ba baka zo ba ka tsare wurin wanda ya zo ka tsare mai wuri kun ba dai magana sahun gaba amma mutum ya zo sahun gaba ya kama wuri ya ji a rawar ya dawo ko na bai dawo kuma shi ma nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bar wuri ya dawo shi ke da haƙƙi akan wannan wuri kenan idan mutum gusawa ce ya je ya dawo ko arola ko na da bai dawo wani bai haƙƙi shiga wannan wurin shi ma kenan iya da haƙƙi tun da ya daga ya zamana amma wanda bai zo bane ake magana bai dacewa ka tsare wuri ko kai maka zo ba wannan shine adalcin gaskiyar magana sai shi wani kuma iya maganar cewa akwai wasu 'yan uwa kamar da ya gani a gida ko a waje suna cikin sutura mai kyau wadda tarihi al'aurarsu amma suna kan zawa masallaci na zawa masallaci har za a ganin mata kashinsu sun suka duka daga shi ma wannan muni ne saboda riyan al'aura wajibi ne a sallah kuma allah subhanahu wa ta'ala min umarni hududina da kullum su da ko umarni ya yi kenan wurin shiga ce mai kyau sahabbai suka yi kware wannan magana ta kula na kaɗai cikin sahabbai ne ya ga yaron shi ya sallah da wasu kaya ya ce ina kaya da baka masu kyau na suke zaka sa wannan tsayin kaka na sallah a takaice wurin sallah wurin da kamata ka zo da sutura mai kyau ne kada zama da sutura ta banza mara kyau da tsafa masallaci ko mai kyau ka tayi gwada ita masallaci mai iya bukatar tsafa ta iya bukatar ado Allah ya san ado eh haka annabi ce Allah ya san jamal yubul jamal Allah ya san ayado kenan ba bane bana dan addini ne ko ne a zo ga kazamta da kaya wanda ba su da tagara kenan ayi kokarin zawwa cikin sutura kyakkyawa kuma da maganar cewa hal al'aura radar da hudowa gaskiya da yawa ga masu sa ƙananan kaya ƙananan kaya duk mutum yadda zai gani wani ne duka kana ga takashin shi a cikin takashi ba al'aura ce kinan kaga bai halitta ka zo sallah ko da ba sallah ma lahi ne balle kuma sallah ya cikin sharaɗin sallah riya al'aura aƙalla ce daga cibiya zuwa guyu kari ƙasar haka kenan al'aura ce kenan lazim yan wa gyara wajen zauwa masallaci ko sallah da al'aura a waje shi ne kullum na bayani mutum zai wa matar shi umarni sai mata katon hijabi hanyar tautu ba hijabi iya faɗa ta rida zulub sai kuma kawo ta kashi a waje kaga bai dace ba gaskiya bai dace ba gaskiya sai alawar makaji aya ta gwabatar da insha Allah
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كهنا matsala ta biyu da bayan maganar ta ba akan samu ana karatu sai a mutum waya wannan ya san sai ya damu duk mai jin karatu ya damu shi sai wani lokacin ana jin abun a doka ana jin abun in za ka yi kasar ta dinsi ba baka shi ta ba kasar ta shi assignment wanda bata ba a jin ƙara dan haka da yakan haba kai hakuri ba ya ka fita da cikin mutane ya ce tsari ne kai ka dawo magana cikin da kana hira da waje gaskiya akwai doka hankalin mutane bai dace ba kenan da aka ba waya ya fita da kanshi wanda maka sata cikin cikin abin da ba a jin ƙaranta kuma nasiha ta biyu ga yan uwa bangaren waya da farko mutum ya yi ƙoƙarin sawa salo shi sauti wanda yake ba na kiɗi ba da aka samu ta wani lokaci sai ya mance shigo masallaci ka ji iya ruku'i ko sujada sai ko an buga music music ta kirge da an buga music music shirin music wanda inda za a ce mutum ana kiɗa masallaci ya ce haramun ne in za ka yi mata tambaya mai hukuncin kiɗa an kawo makaɗa masallaci ka ji haramun ne bai halitta da kuma ka kawo makaɗa aljihunka haka ne abin gaskiya haka makaɗa aljihunka ne kenan da farko ma musulmi ya kamata a sauraka da mutum karanta babu kidi a ciki kasa abinda babu kidi a ciki wani an ma kamance ka zo masallaci haka bai damu ka jira kayan kashi amma da an wani kidin wannan matsala ce kuma kuma ba kidin ba babu laihi kana sallah an kira ya kara kamance babu laihi ka tsaya ka sa hannunka aljihu ka hudu ka diba ka kashe ka sa aljihun ka ba ka laihi ba da wani zai iya kallo shi kamar laihi ne zai damu kowa mancewa ce ba laihi ba ne mantuwa ce amma ka yi ka hudu ka sa ta haɗa jin ka hudu ka diba ka kashe ba kai lagi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah an buga mai an buga mai daki ya zo ya bude ya koma baya daya iya sallah ya dauko yarinya ya riki zai da ku ya ajita kai wannan aiki ne bai sallah ba duka an yi tuwa sallah ba Allah sa gani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد قال لهم هارون من قبل منها مكانر أنه موسى عليه السلام bayan ya ce munajati ga Allah subhanahu wata'ala ya bar mutanen ya riga yasu zuwa dan lokaci da ya doka bai dawo ba an samu samiri ya fitine su da bautar dan mariki wannan cewa samiri ya aka yi idan kun diba Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin bani Isra'il yadda suke da alaka ko inda bautar mariki ke buge su an gadi ba daga ƙetar wasu daga ruwa abin suka fara magana sun isko wasu mutane masu bautar gumki mun suka fara magana ita na ila kamar ma'aniya an ce wannan shi ne ya ɗauka abin da suke guri ne iya cikin shaɗaya kamar ya samu wannan sha'awar gumki su ma a mansu nasu shi yasa ito nan dama musa na tafiya jima ya ce musa ga ya musu wani tsarin na sa wannan ƙwanduga ya sa ya yi wannan mariki wanda ya sa musu fitina da shi ne ilahinsu gaba daya yanzu musa alaihi salam ya dawo ya isko wannan fitina ta dan maraki shine nan algama labari na kenan harun yayi magana ba haka kuna kyale wala qad qala lahum harun min qabl harun kahin zawar musa ma harun ya hodi musu inna ma fitintun bi wannan abin malakin ba ilaha bane ba an fitile ku ne da shi fitina ce jarrabawa ce ku samu ba gaskiya bane ba wa inna rabbakum rahman ubangijinku Allah mai rahama ba wannan bane ba fattabi'uni wa ati'u amali ku bi ni ku bi umarni na da nake ga muku na bautar Allah shi kadai wannan abin da Musa na Harun ya ja hankalin su kan wannan magana amma abin ya yayi abin ne kashin shi kamar labarin da kuma ta'afu ne wa kadu qatluna ce Musa Musa ce Musa mutanen sun yi karina ne wa kadu qatluna ne sun kuma suka kashe ni kenan sun yayi bakin ya washe abin da ya kashin shi to wannan kenan ga abin da Musa ga abin da Haruna ya ja hankalinsu kan maganar wannan abin ya gaya musu shirme ne ba gaskiya bane ba me yadda suka ce qalu na bara قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى
qalu wannan ja hankali da ya musu na maganar wannan ba ilaha bane ba shirme ne suka ce lan nabara alai akifin ai mu haraba da kan ba kan kafala ba za mu hasa bautar wannan ilahin ba muna na akifin kinan ba ma barin shi hatta ya na Musa sai Musa ya dawo ya ga mana in ba Allah bane da ya bari kurin kinan ba su ba hasa akan haka ne suka ci gaba da wannan rawa da suna kewayawa suna zaga dan marikin har Allah ka Musa alaihi salam qala ya harun قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا هارون زي موسى عليه السلام يا جيو magana zuwa ga dan uwan Harun yace ya Harun ma mana'ak idan atum dallu ala tattabi'an me ya hana Harun lokacin da kaga sun bace sun bi wannan mariki me ya hana ka bi bayana ka gaya mini har abin ya tsawo haka afa asaita amri ko ka saba ma umarnin da na baka na khalifu fi qawmin wasali ka zamana ka zaman to mun khalifa kai kudin bakin gyara umarnin da na maka na kulawa da su shine ka saba kai abin ka kyale idan ka saba wannan wasiyar na maka kenan ko yace a
قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي yace qal ya mana um ya dan uwata ko a sa ko a hausa ga dan uwata dan uwana dan uwa ana ka uwa duk da uwa kuɗi ba kace ma dan uwana idan an san uwa dai ba dai ne dan ce na akwai magana tausayawa ta bangaren uwa shi yasa ake kakalmin uwa saboda abin ita yi tausayawa da rahama ga yaro abu na kenan nan iya neman tausayawa ta musa da ya kama musa ya galla za mishi da ya kama kanshi ya jurru da iya kai shi da ƙarfi kenan ya min waɗa shi ne kiran kakalma wannan ya bani um ya dan uwa ta la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si kakka kama mun gemanya ko kaina kenan ya kama kan iya ja iya zargin shi kan abin da yake kakka mu haka nan ya ce inni kashi shi na kace nan kalmar cewa kakka kama mun kaina da gemanyata shi ne ke tabbatar da cewa wannan annabawa siffar gemu siffar annabawa ce wanda yan uwa akwai bambancin don mutane sukan ce ayi suna nawa ce an ka ce suna gemu ce suna nawa ce akwai bambancin umarni da maganar an ga annabi yayi na annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya bukhari ko muslim sun tabbata yayi umarni kufu shawarib wafiru liha wafu shawarib ku cika geman ku rage gashin baki ku cika gemanya khalifin mushrikin ku saba mushrikai surata juzzu juzzu shawarib wa'afu wafiru liha wa'afu liha ku rage gashin baki ku cika gemanya khalifin mujus ku saba mujusawa kinanan sallallahu alaihi wasallam yayi kashi kwarai wata ruwaya annabi ya ba gemu muhimmanci kwarai kisra ya aiko wasu wakilan shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka shigo ma annabi kun da kalle su kun ga kun gashin baki zolo zolo a gane a haske gemu annabi abin da wasu magana kunta man amaru kuma bi hada wani kuna umarnin abin abin da ya annabi ya muni duk kawale ne amma abin da annabi ya muni zari a gaban shi fitar man amaru kuma bi hada wani kuna umarnin na ji aske gemu ku bar kashin baki inda muke da yanzu kamar abin ado ne eh suka ce amarna rabbuna amarna rabbuna ubangiji mai ce mi kisra ke amarna rabbuna ce walakin amarani rabbi an aka shawarib wa faliya wa faliya ni ubangiji na mu umarni in rike gashin bakin cika geman ya shine manan ke cewa game da ibn Hazm ke cewa ijma'in al'umma ne kan hana aske geman ya babu wata mazhaba kamar ta gama shi ba maliki ne shi waye ba wata maliki akwai shafa ambaliya ba mazhabar ta halatta aske gemu jamhurinsu suna kan ma'askewa haramu ne shafiya na ga cewa makaruhi su wani ba haka bane an ce makaruhi ba ce ayi ba dai ko kenan shi ne ka ce malamai ke cewa malamai magabata suke cewa a lokacin mutanen ƙwarai da na warko duk mai aske gemu bai shaida bai shaida eh wasu masu ce babin sallah saboda akwai hatsanci aikin sabo ne wajen jamhur haka ne wajen jamhur a cikin gemun alahi ne mara gemu ba ta kwata sai limanci ba kun bai shaida don bai ce mutanen kwarai a cikin haka suke zama gabata na kwarai kun ba maza ba da taimaka kan haka na kuma shi ne ya ɗage yan wasu da yawa irin wani al'amari mutane karatu a gaban ka a hannun ga malami iya karantawa amma dan kin Allah sai riye wani abin dan shi bai yi kuran amma ka ba a nan kasashen mu Nijar ko Najeriya ake Hausa ba makaranta ta gargajiya ta malikiya ba da ta risala ta ibn abi zaid ko ai nasi ne karara babu na fitara yayi babu sunna bin nasi karara ya rubuta wa amara nabiyyu an tufali to tufur wala tuqas nasi karara yayi ne sala yace annabi ya umrani an tufali ya abarge manya wa tuwafar a cikata wala kama alike tace wala tuqas kama alike tace amma ta yace babu laifi in ta tsawo da yawa in ta tsawo da yawa ce a rage shi da ta kama guda ita wasu tabiya sun yi mana magana ta shi akwai saɓani ko to yan wani kenan mai cewa askege manya wai wayan awa abu ne wani gara dama ne ko wasu musu ba mutum da ke wallahi ko da mutum ya kokari ka yaƙi zuciyarka ka yaƙi zuciyarka da al'ada da yan garinku ko mata ka yawa wani majalisa jahila ce ya ta kama barin gemu wani abu ne akwai mata wata mata ta sa shi zai arme ya tsige mu akwai wani lalatai mata ko shi ma lalatai namiji to na ga gemu sar maka aski sar ma abu ka aski inda ta mace ta kai da ta kai ta gemu da armanta to abin da biyu baya wannan ka san kenan kai kai banza ne ka san banza ne ka san banza ne da haka wake na ta kaice masala ce ba abu da ban wani ga dama umarni annabi wasuru wa'afu ce ku cika ku bar shi ha kenan abu ne kuma ba wata mazhaba da ta yarda aski da haka yana mai kuri kokari ka saddaka ka bi sunna shi wani malami ke cewa wai idan mutum a sunna ta ne da mutum haɓe a jige mutum zai sunna to me zai zai haka ta a jige mu me ya yi abu kuma samfil shi na shi take cewa Allah Allah Allah girma girma ta fata ga Allah wanda ya ba mata ado da nono ya ba mata ado da gemu alamar namiji kenan kata rujula shi ne ɗan bimbar da na kusa nake cewa ka gabamanta da matakka da ɗiyarka ba matakka ba ce ce kai mace kai ba ke mace ba ke mai ban da kai da mace ko a sirge mai mace na mace mace gaskiya abu ne mutum kama jikin gaskiya kama jikin ka don haka kenan ya ce ya ɗan uwata kaka kama gemanyata kaka kama mun kai na kai ƙajana abin da ya hana in bi ka in yi hashitu an taƙo faraka bane bani isra'il na ji tsoron ne ka ce na raba tsakanin bani isra'il gudun kai in wuta daga cikinsu da masu ayi da yanka ayi abu da ce a samu rabo kai wannan gudun wannan fitina shi ya hana ki nan babanka yan wannan ma iya karantar da mu da haɗari da illar rabuwa kai cikin al'umma shi na ka sha rabuwa haɗari ce kaga nan wani laifi ne ake amma hango haɗarin rabuwa kai sa tsaya gane ku banna ce aka yi amma harun abin da ya sa ake bi gudun abin da bi ba na rabuwa kan al'umma ya sa ya yi haƙuri tsaye har musa ya dawo da abu ya kai ba abin da zai yi kuma iya gudun ya huta ɗan wannan rabuwa kai yanzu ake ta zamani yanzu ƙungiyoyi kurin don mukamin iya sg aka ce za kuma ba sg ba iya president aka ce amurka da president shi ke na ka fitina ya yi jaki ba ya jana shi haka ginin kurin abin duniya ne shugabanci ne ko na abin da ake samu shi bai samu ba ya tara hankali ko a ai shugaba ya ci kuɗi da aka haka zai bai rike ba shi ma ya jana shi shi ma ya ci an kwabi shi ma ci kuɗin duk ba fitina mace ba kenan kaga wannan iya kwatanta mu yin haƙuri da juna bare dan kurakure cikin tahiya an yi wani yayi kamata kurin kai ma ka ja naka gaskiya fitina ce wallahi shi dan ke samu na mutane rawo to ga nan Harun duk daga matsala amma ga dalilin shi na maganar tsoron a ce ya rabu Isra'il shi yasa can yake ce Musa falat bil ada falat shimtu bil ada kaka samun dare makiyama Musa lati an ma qalu zalimin kaka saka gaban da layin masu masu laifi Musa da kai ya gano yanzu ya yarda da uzurin Harun kai tsaye koma rabbuka fil wali akhi Allah ka gafarta min ni dan uwana ka ni ko ka ga ni kenan ni dan uwa ka gafarta mana ni dan uwana wa dakhilna fi rahmatik Allah ya sa mu cikin rahmaka kenan ya gano uzurin Harun ka sa Allah ka gafarta mini ɗan uwana don ba su yi ba su kuma sun yi wajen ƙwarinsu Allah ka sa mu cikin masu don kai an ta'ar armur hamin kai me yi masu jin kai ka ga nan kenan menene harun uzurin shi kenan gudun kai huta a barbarin ƙura to yanzu kenan ga uzurin da ya gaya wa musa in ne ka shi to an taƙoli farraka ta bani bani isra'il na ji tsoron ka ce na raba tsakanin bani isra'il walam tarku ba ƙauli ka ce ban kula ba da maganar da kamar da ta umarnin gyara cikin su kamar ban kula da wani magana ba sai ta ka shi sa kenan nake tafiya in bika amma na baki kokari na yace
قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي yanzu Musa alayhi salam bayan ya kare magana ta bangaren masu bautar gumki yanzu kuma ya juyo magana ya yi magana da Harun yanzu kuma ya juyo magana zuwa ga shi mu'annacin samiri ƙal kamar haɗa buka ya samiri ta kai kuma yanzu me za ka ci me za ka faɗa game da wannan abin da ka ƙirƙira fitina cikin al'umma ƙal sai samiri cewa musa basurtu bi malai musulbi basurtu bi malai musulbi na ga abin da su ba su gani ba faƙabaitu ƙabata min asar rasulu na ɗauki wata na yi jimka guda daga gurbin wannan manzo na malaman tafsiri allah ta ƙasa gawata musu sun kama ganganu da dama daban-daban su ce nan lokacin da kenan jibril ya zo wajen hallakar da fir'aun samiri ya san jibril iya ganin shi da ya zo da doki ya zo da ya ɗauki wai ƙasar kohotar sandokin wani ƙasar sandoki wai ana samun rayuwa da ita gaskiya maganu ne daban-daban amma babu wata magana cikin wadda ta yi bayanin asarar rasul dalla daga ruwaya ingantatta daga Allah kuma zan da Allah ko Allah kuma zan da Allah ko babu makon malami ya kawo bakin gwalgwadon fahimta shi ko abin da ya samu na labaru amma labaru ne ba nasu ƙur'ani bai bayani ga kasar ta wace ce wajen sulukin ne kuma ta kasar mace ce san shi ne kwan doki shi ne Allah alam ne kuma mai qur'ani ya wannan labarin baka da tabbas kan shi baka baka bara babu abu yaqini gashi akan shi mada kurin wani kasa ce ta san wani manzo wannan jibrilkin ne wani haka ne suka kasu malamin tafsiri Allah alam kenan akan wannan cewa ta gurbin kasar mace kenan na manzon na dukin jibrilkin ne shi ne wata kasa ce dokar jimki guda fanabastuwa sai jiwa ina a wancan ɓanduga da ya tara da tsarin da ya na ƙera ɗan maraƙi da wannan zinariyoyi shi shi mana akwai maganar wannan ɗan maraƙin ya yi tsoka da jini a wajen wasu ya tsoka da jini rai ya yi don ƙasa tana da bada wani ƙasa tana bada wani rayuwa wasu ce a iya ɗan ba su ce iya nan a ƙarhin shi zinariyar shi amma iska na shiga ta ta nan iya karin bu iya boda shi dai ya fitine su dan bariki mai kara kuma shi ga abin da kuma shi da mishi wannan kasa da ya doka ita ce ya zuba kuma ya ce wa kazalik sawwarat li nafsi kaga kenan abin haka raina ya kawata min abin kenan ga wani wani tsari ne daga wurin shi haka wannan fitina ita kurin ga abin da ya shirya musu ya tara wannan kwanduga ya sa a wurin kira ya za wani ƙasa ya sa hudu musu dan mulki wata dan mulkin cewa a wata ruwaya dan mulki da aka kera da abin adam wannan zahiri aka yi amma kuma iya ƙara ta wannan dai dabara wannan hikima ya yi wajare su ya sa musu wannan shi ne ilaha ga dai yin yanzu yi kenan tsarin shi ne haka kwallo shi zai mashi kura yanzu ƙala yanzu ya ba musa ga abin da yi قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آخ آكفا لنحرقنه ثم لننسفنه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما
yanzu musa alaihissalam bayan ya ji maganar samiri ƙal fazahab fa inna laka fil hayat an taɓuli lamisas yanzu ka tahi musa ya kore shi daga cikinsu kuma ya mai hukunci cewa lamisas kenan kakko ya kai taɓa kowa ba shi ba kowa na malaman tafsiri na kawo lamisas in taɓa ka wasu za ka yi masasara za ka yi illa shi dai musa kawai doka kai taɓa kowa ba ga tsage da kowa kamar da azu korona ta zo ta na gaisawa ta korona ta dawo korona kun asa ba an gaisa ba ai babu wanda zai ji daɗin maganar korona ta gaisawa irin mata masu addini kaga a bariki saba saba kawo abin halak kurin ka zo ka miƙa mata mutane hannu bai tana dama kai shugaba ne ko gwamna ne ko wane ne kurin kana mika hannu ta amsa take amsa fitina da yawa mata ba ta wannan jaji to zai Allah sai hana daga korona ba ka taba namijin ma hana ka taba eh namijin ma ba ka taba ba balle ga agwa ko ga ko huta ko huta wallahi mata ta zama da kwarai nan wata shekara aka yi gwamna ne ya je wata lakwal wata professor na santa lokacin aka yi abu sai ka kwanta haka isha ka to to lokacin suna bata yawa wallahi kun ci tare bata bada misali sai anan da take ce wallahi sun celebrate ce wallahi wannan ni kaina tana wuri na wata mun ganta ba shi da ta kuma ta kuma professor ce a wurin sai haka take to ya zai ta ka ba wace na kore ki ko ba wace na kore ki kuna da wani mutane sai su bada kenan kaga wannan Allah ka fitina zamani namiji ma ka gaisa yawan Allah shi aka ce Allah so ya sa mutuwa Allah ya so ba ya sa mutuwa in gida ma kowa ya mutu kowa kullum Allah ya jarraba mu take dai kai an baka ikhtiyar Allah ya gida ma to yanzu ma mutum ba zan yake ba ko a take zana ko to idan ka dauke duka a ce ma har mata har mata daka ba ya zauna ba har mata daka ce baka zuwa me zaka no suke nan ba ma da mata da zama sun ka sai ko da mata daka to kuma kenan Allah ma ce kakkai an baka dama ko ka aikata haram ko ka bari Allah ne ya so ya baka wannan jarrabawa ta Allah da abin da Allah ce ka ayi gina ba yi in so ba yi kullu jaraba ce ya ce ga shirke ba shirke wadan ba yi ne ana yanzu kai ka mutu wa zai a ce da ka shirke ka mutu ai ga alama nan ga alama nan daga nan ka san wai Allah saka mishi yanzu aka ce ka ayi kaza ka ayi kaza sai ka mutu ga wai an tsuna yanzu ai yanzu hal bature gidan giya aka ri wurin rawa aka ri da an riya wurin Allah sai ta kai ka wurin aikin ma da kai aiki a samu cigaban duniya aka yi rige ana gudun aje a mutu ko eh gudu suka ji a mutu corona wallahi wannan abu yawan aya ce da aya ce ga mutane wallahi aya ce ga mutane kuma Allah san Allah ya Allah ya kashe san Adam kullun rigimar Adam ce kaga yanzu an ce ake yi ku sa babel a sa wane ne ko to ai abin da aya ce wannan abin ku mutum da yayi abin da yake kai shi dai kare maka wannan musiba ai su yanzu kalba turai Amurka da Europe kada ka wani wata uku ba hutawa sabu wasu wurare amma ake ta mutuwa a gidan a gidan suka ta mutuwa ko a gidan ake mutuwa ba mutuwan ba ba mutu ba aka yasa ba aka yasa ba a sa ba ba ka zo wata makara daya sai ka mutu kurin aka ta mutuwa kurin a ce ma a sa baba cikin a huto a sa masa hannu a gaisa ma ko a hannun suka kariya ya ce yanzu kowa wuta baba a huto kuma a sa a sa gama a hannu ya a gaisa ba komi ba mai yi suna gida wannan yan gaji ya ce Allah ya bada mutane gaji mutum gaji ne kun sai rigima wannan maka kaɗan ne maka kaɗan ne Allah maka ɗan jarrabawa abinda kuma yawa ba gani ba ba mai gani wannan wani mai kurama ne ba mai ganin shi ba ba mai idan sai ya ga mai kurama ce corona babu sai wata na'ura ta ma an lubuka saujin dubu nawa to wannan ga na gan shi Allah ya muku jarraba da abin da ba a gani ina ga wanda ake gani wannan imamu ta kamata mutum sai ta kun kamar doka Allah ka huta kurama a takaice musa alaihissalam ya kawo samiri doka cewa ba kai ba kowa kuna ka kamci kuna wani yawan a musulunci shi ne malaman suna suka ce kan wani maganar kamar ibn imam qurtubi ne ke cewa iya daga cikin hujja da ake kawawa ta koran dan bid'a cikin al'umma iya cikin wannan a kore shi cikin mutane dan kai ka fitina ko kore duk wani mutum da ka fitina sa Allah cikin mutane ana da ka tada shi a ware shi kan manzo Allah ya ma wasu sahabbai kallon sun zo jihadi ko kenan shugaba ya ga kamata da a masa a ba su ladabi ne ladabi ne kenan a musulunci ba kowane magana ta kenan magana mutum da kafa tana cikin mutane a kauda shi amma ya ladabi ya san ba daɗi wannan haka Musa ya ma samiri hukumcin kai kai shiga kai game da kowa kai taba kowa kowa shikenan haka aka mishi yace kuma wa inna laka maw'idan lan tukhlifa kuma nan duniya ci gana mu wannan hukumcin mu ne akwai alƙawari da Allah ya da kai wanda ba dole ka kiyama ta zo wannan na duniya ne kuma zaka koma ga Allah eh Allah ta magarma wanda baka sa dole sai ka je dan haka wanzu illahi haka da wanzu illahi haka da zalta alai akfan kuma yanzu ka diba kaga abinda ka tsara dan kusan ƙarya ce a gaban kowa abinda ka zamana ko ka bautar da shi da ka shirya mutane kace Allah ne ka diba yanzu mu shi lanuharqan lahu zam kona shi a gabanka to ba ta ilawa ne ba to gashi a gaban kowa an kona ta kuma musamman lallan sifan na filim da saba za mu kuma a gaban kowa a bakin ruwa a kona to kan ma a sheke ta cikin ruwa haka za mu shi a gaban ka haka kenan ko san ƙarya ce ba ina ba ne haka musa mushi ita dan haka inna ma ilahakum allah abinda yake kurin abin bautar ku shine allah idan ba Allah ya hasarkin magana bauta babu wani abin bauta an ba Allah ba kuma la ilaha illahu Allah shi ne abin bauta kuma ba a gama shi da wani a bauta ma Allah kuma bauta ma a shi kaɗai ne abin bauta wanda ba a gama shi tare da wani kuma wasu a kulle shi ne ilima kuma ilimin Allah ya gama komi ba abin da ke kashe ilimin Allah bai yake wutar ilimin Allah komi ya kashe ilimin Allah kuma mene shi gaba
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا
الله كذلك kun ji zai bayanin Musa tun farkon kissa gani akai gani akai da Allah kamar a gaban ka akai yayi ma gaban ka yayi ma gaban ka akai nawa ake ba gaban ka na abin ba abin da akai ba ya wuce ka nan Allah ya bada masashi labari haka wannan labarin na Musa duk da Musa ya cikin banu Isra'il annan banu Isra'il ne amma baka da wata alaka da shi ta labari ko abin da ka zanga amma kana ba ta labari dalla dalla na rayuwar Musa nan ku kenan banu ahli kitab dan duka hatta nasaru hatta wuda kowa ya san da Musa annabin Allah ba mun kare Musa dukan su kenan wannan wata aya ce cewa wannan manzo ne daga Allah gashi ya baku labari dalla dalla na wani abu da yawa kana a baya ko abin da ke da alaƙa da manzanninku Allah ce ka zalika al'usu alaka min an ba'i maka sabab haka muke baka labarin abin da ya fice kafin kai faƙar a taina ka mila duna ta kira mu muka baka littafi na musamman shi na ƙur'ani ya wani ƙur'anin daga Allah yake kuma shaida ce ta irin labaru da yake ba ku su gabata na annaba ka yi shi ga labarin kuma dalla dalla wannan shi ne ka tabbata wannan manzo ne daga Allah wannan ƙur'anin littafi daga wajen Allah da haka bana arada من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا Allah ce man a'rada an duk wanda ya kau da kai daga wannan Qur'ani cikin irad an Qur'ani kau da kai da Qur'ani akwai kau da kai na karantawa ko kau da kai na rashin aiki da shi akwai kau da kai na rashin hukunci da shi zamu ci akwai kau da kai na duka ma rashin imani da shi ba ɗaya mai kyau a ciki ba ɗaya mai kyau a ciki za a samu ana karantawa amma kun ba a yi kyau mai matsamai amfanin shi sai zama yauni kanka shi mazan Allah zana yake cewa musu yake ta musulmi alƙur'anu hujjata laka wa alaika alƙur'anu hujjata laka wa alaika ƙur'ani hujja yan biyu ne ga musulmi hujjata laka wa alaika hujja ce a wajenka ta yaya ƙur'ani zai zama to hujja gare ka idan ka karanta ka yi aiki da abin da ke ciki ya zama ka hujja a wajen Allah ta tsira gobe kiyama hujjatun alaik shine ka karanta ka ji ka ki aiki da abin da ke ciki hujja ce akan ka ki ana sai ka maka da laifi gobe kiyama magana kenan kenan kaudawa irkir ce kenan duk wanda ya kauda kai game da alkur'ani la babba sai matsayin kafirci kin imani da shi saura laifi ne za mu hukuma ka aiki da shi ba amma maka matsayin a ce ka kafirce musu gaba daya amma babban kauda babba ta rashin imani da shi gaba daya saura da da laifi na tsimbin doka shi ma da barin ke da shi fa innahu yahmil yawm alqiyamati wizara duk wanda ya kawo da kai game da alqur'ani to gobe kiyama zai dauki yaunin laihin kauce ma alqur'ani ko bijira ma alqur'ani kuma wannan khalidina fi zai dawwama a ciki nan maganar idan ya kai iraq kin imani na gaba daya tabbas dawwama ce a cikin halabata in ma ba na gaba ɗaya mana ba wani za a maka kowa gwargwadon abin da Allah su wa sa'alahum yawmul qiyamati himla kuma irin wannan masu wannan halin ka je kiyama kana cikin masu bijira ma alqur'ani ka je da mugun kaya ka je da kayan yau gobe kiyama zilin kenan Allah kiyaye Allah ci gaba يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا
Allah ya ce yau mai fi sur ranar da za a yi busa fi sur cikin ƙaho nan ƙaho me ake yin kawo annabi ya ce karnun yunfaq annabi ce kaho ne mai sunan kaho kuma na za a yi busa mai sunan busa a cikin shi ba wani abu wani kima wani a kuna kaho ne Allah san girman shi da matsayin shi amma kaho ne Allah annabi ce kaho ne kuma busawa za a yi shi wata ranar sallallahu ke cewa kafa an um wa sabu kalmi mutakin bi kalmi ya ina zan samu nutsuwa in shanta ke alhalin mai kahon kahon a iya nan a bakin shi ya ce wahala da fato ya ɗan karkata iya jiran umarni busa kun yi busa shi kurin iya nan bakin ƙwamon bakin nan ce kamar iya nan bakin shi kurin iya jiran busa kun yi busa kowa mutu ya busa kuma kowa da shi iya nan a tushe da mazala ce ni da wannan abin ke jira ina nan wannan ina ce ina ni ina shan take da tsukurin shi kenan me kafan wata na bakin shi ba tun an kare kafan kuma iya bakin mai busa ba muku aka da ke alƙaramin imani kenan ƙaho ne mai sunan ƙaho ana busawa Allah ce wa nahshul mujrimina yawma idzin zurqa za mu tado miyagun bayi a wannan rana an ce ido ya musu dulu dulu ka ce ya musu dogwalo dogwalo nan zurqa ya dauka mana bule bule ne jejija ido ne na wanda ya ido iya cikin tashin hankali zama fara ta jan ido zama ya ɗaukar zuwa maganar bula shi da ta ido da gwada gwada idan yanar iya cikin halin tsoro za su taso wannan mujrimai yatakhafatuna bainahum Allah ya ba labarin halin da miyagun mutane za su za su shiga yace yatakhafatuna bainahum suna kuskus tsakaninsu suna kuskus kaman wani abin ake aboye tsakaninsu suke yatakhafatuna bainahum suna kuskus tsakaninsu ce illa bistum illa ashara kana ga duka ma a duniya kwana goma da magana duk abin suka shi duk shekara suka a duniya kwana goma suka ce kwana goma nan wasu ne bisa da kashi-kashi ne illa bistum illa ashara wani abin da yake ta ana yi ne a cikin gida tsakanin suke mai alaji ta yi ta hafatu na bai nahu kasan lahira ya ma ce zumura ne gurup ce gurup ce muna kai daban tawai duk gurup daban duk kowa kai na kowa an ware ne tsakanin su tsakanin su mujirmai suke tattaunawa suke tattauna illa bistum illa ashara ka daga duka ma kwana goma da muka yi ku Allah ya ce suna wannan magana iz yaqul amsaluhum tariqa نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما
Allah ya ce nahnu a'lamu bima yaqulun wannan usul da suke yi Allah ce mun kowa sanin abin da suke hudu Allah ya kowa sanin abin da suke hudu Allah ya ce idan ya kula a musulun ɗalika wa a cikin ɗan dama-daman ne wanda ya ɗan kusa-kusa mai cewa illa bistum illa yi ma kwana ɗaya ne muka yi ba sun ce kwana goma ce a kwana ɗaya ne kwana ɗaya ne a kan suke wani ce goma na ce ɗaya duk alamun labari wani tuko musa a duk sun mujirmu da malamin suka yi sa'a kuma Allah ce ya tashin kiyama ya bata kuma musa ran tashin kiyama ya kusa mujrimun mujrimai za su yi rantsuwa ya kusa mujrimun malami su kai sa dukkan ma ya sanar da girman Allah dukkan duniya zama awa ɗaya makai awa ɗaya da makai awa ɗaya su kai di ba yan wata shi hankalin kiyama duk abin da aka na rayuwar duniya ya sai rantsuwa da Allah malami su kai sa kuma kaga duniya ta yi hankali shi ne ce wallahi duk wannan rayuwa an yi ayyuwa yan wayan kare amma kuma duka zaman muni awa ɗaya ne ba ma awa tana ba kwanan guda ma yawa kwanan guda ma yawa ku hada rantsuwa kwanan awa ɗaya suka duka duniya gaba daya haka nan mutum kada duniya ta shagaltar da kai bin duniya morewar duniya kar ta sa ka bar Allah kar ta sa ka saba taka dokokin Allah ka yi haƙuri ka yaɗa zuciyarka rayuwa ce in ya ce mata lokaci wasa suke cewa bakin da iyakar bauta shekara dubu go in mai bauta bin daushe da ke bauta mai mutu na misali da bakin da komai da ƙarshe eh ya ce za su ce ai duk illa bisu illa ma kwana ɗaya ne muka saboda tashi hankalin kiyama da abin da aka bayyana kamar zaman kwana ɗaya na Allah ce gaba
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
nan kuma Allah ke cewa wa yas'alunka an jibal wa yas'alunka an jibal suna ma tambaya shi wai dutse suna kan tarkiyama za a waye to wasu duwatsu za a bar su haka iya ba ta samu wani labewa ma ko a wani dutsen ko ta samu labewa a wani wurin ka labe ba ganin ka tun da iya wani na kare na kare ta wani dutse za su kare ku za su raba kuma suna ma tambaya kan matsayin dutse faƙul ala ta gaya musu yansifu ha rabbi nasfa ubangiji na zai nike dutse nikewa nikewa kaman gari wata rajabar ta so zamata bai ta murmur wasu haɓa da ce za ka dutse ka zama dutse na duniya mai wani iya ta yadda kasan girgije kamar hayaki haka dutse ta koma an gama da shi ya ƙare yakin shi an ƙare ba buƙatar shi zai koma kamar hayaki ya ce faƙul yan sufuha rabbi nasfa gaya musu ubangiji na zai nike dutse nikewa faizarwa ƙa'an safsafa zai bar ƙasa farfajiya ce libar babu tudu ba gangare tirin bau eh na ba ƙasa tirin libar ba komi bau yau ce ma bayani la tara fiya iwajen wala amta za a ɗauki dutsen gaba ɗaya babu tudu ba gangare libar iyaka idanka haka Allah zai mai da ƙasa gaba ɗaya babu tudun babu gangare dutsen an nike shi Allah ce a wannan rana yawma idhin يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا
وخشعت الأصوات للرحمن يومئذ يتبعون الداعي أولنا رانا ذات بي ميكرا Allah zai kira guda na mahashar gamuwa a hilin kiyama kowa duk inda yake kurin sai dai a haɗe kurin kowa dole ya amsa kira gaba da kurin zuwa za ka yi kurin kowa zai zo haka za ka zuwa haka za ka zuwa kowa haka zai ka zuwa eh kowa dole ya amsa kira la'i wajala ba kwana eh kai kwana baka je ba ka bono ba a dole ka je eh babu wata kwana dole ka je la'i wajala je babu wata karkacewa zaka bar wannan kira dole ka je mashar kenan yace wa khasha'atil aswatu lirrahman duk wata murya ta kaskanta ga Allah mai rahama jur ce fala tasma'u illa hamsa baka jin komi sai kurin taku kurin jip jip jip sai kurin karan taku mutane kurin ba magana an gaji wani kara kurin karan tahiya ne kurin na sassan mutane kurin jip jip jip kurin ce zaka yi ba kala eh haka da ta tashi shuru ba mai kala ya ce wa khashi'atul aswatu lirrahman duk wani sauti ya kaskanta ga Allah mai rahama tsoron ne da shi ta fala ta sama illa hamza ba ka jin komi illa san kahuwa san tafiya kura Allah kai mutu da imani wannan na Allah ce gaba
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا
يومئذ لا تنفع الشفاعة a wannan rana a wannan hali wani ceton mai ceto bai amfanin wani ba mai haƙƙi ko irin ceton wani aljani ka bauta ma mala'ikan ne ko mai ka bauta mutum ne ka bauta ma kake neman gobe kiyama ma ceto bai ba shi da shi ba mai shi bai uzumin ya maka ta illa man azina na rahman sai wanda Allah mai rahama ya ba uzini man zala zai shiga inda hu illa bi izini kenan Allah ne ke ba bawa ba mai garaje da cikin Allah Allah bace ta wane haka kurum a ina ga ina baka dama baka dama yin haka jama'a sakan kake Allah kan ba wasu bayi uzini ku je ku ceci su wannan da uzinin Allah ne ke ba su uzinin neman cetar kanshi kin sai wanda Allah bai rahama ya ba uzuni waraje na kaula ya rida magana shi ace nan kin sai mai tauhidi kuma shi ma kuma yawa mai tauhidin dan babu ceto ga mushriki Allah kan yarda ga wasu bayi to wanda tun daga mala'iku na ceto annaba na ceto mala'iku na ceto mutane na ceto kowa Allah ya ba kowa ceto amma abin da a hannun Allah yake shi ke ba wanda ya so wata inganta ta cikin sai musulun wata inganta Allah zai ba su ceto ayi ayi ayi Allah ya so jin kai gabayin shi balle bayi irin wanda Allah ya kama da wasu laifi akwai imani amma suna tare da laifi kuma Allah ya kawo da musu azaba ta wannan laifin da suka yi bisu yau za a yahewa to tun da da imani ko musu ko muka daki imani ba a dawo a cikin wuta Allah zai ba da umarni ana yi ana yi hatta kai mutan su ce kursu sun kare sun gudu kowace Allah ya akwai saura ku goma a gaya ma akwai wani wanda zai kawo dushi ko wani Allah zai gaya maka he sai sai Allah ya muku akwai ku sai a ku je ku diba kashin ta ku diba wanda kuka samu mai imani ko tamcin zarra ka kuma shi ko mun kan inda akwai imani in dai ba shirka in dai ba shirka annabi za a ce ko da ku tamcin zarra ne kenan karancin imani mun zala ce wani bawa ba aikin alkhairi ɗaya bai a rayuwar shi ɗaya bai ba shi alkhairi ba da kalmar shahada ba abin da alkhairi ake alkhairi mala zai ci a hudu shi sun ƙare kaf nan kenan ƙananta zarama iya ba su gano ba Allah zai ce kuma yanzu kowa ya kare sai ni Allah shi mace zai nashi Allah zai jirko su za a jirko su Allah muna tun kira da jini a muna ta muna tun kira aljanna za a kare ya ka sha wala ha muna fata ka hawo muna tun kira aljanna za a wannan muna fata haka nan eh ba jibkan baya bace ba eh muna fata yan gaba gaba muke fata Allah kai man gaba gaba eh ba ta baya ba kenan yan baya baya an rumus kuma a mutuwa rumus kuma Allah zai jinko su su ma dai a musu gafara a musu rahama kenan Allah zai duk wani mai imani in dai da imani kafar sarra ba mai dawama a gidan wuta shine kimar Allah amma in dai akwai shirka ta taba ci ba magana gyara ba lokaci kuran tunan kenan Allah ya ce kenan yawmaidin la tanfu'u shafa'a a ran nan ceto bai amfani illa man azina rahman sai wanda Allah mai rama ya ba uzini waradi lahu qawla ya yarda da magana shi tauhidi shi mai tauhidi ne kuma yace ya alam ma baina aidihim ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma shi kuma Allah ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah ya san bayan shi gaba da baya ba abin da ke fita daga cikin ilimin Allah Allah ya san kowa ya san komi nan da komi na bai gaba daya amma wallahi tunu bi ilma bayi ne ba san Allah ba ya abin da Allah ga mana kaza ba abin da sanin Allah ya abin da Allah ba mu labari ban mu da ilimin sanin Allah gaba daya ya muna sanin abin da ya mu labari sifofin shi amma sanin Allah ilimin da Allah tare wannan ya kafe mu amma shi Allah ya san bayi cikin waje mai Allah ta gaba وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما
وعنت الوجوه للحي القيوم خسكوكي sun kaskanta nan kowa ya kaskanta kowa ya yi mala'ika ne annabi wane ne an kaskantar da kai lil hayyul qayyum ga Allah rayayye wanda ke zama da kashi dogara kowa ba kowa bawa yake Allah kowa ya latin rahman abda bawa kake kowa kake kuma kana tsoron kana kam tsoron kamun Allah hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i da Miraj sai annabi ya ce Jibril ya Jibril malilla aramika da dahikan fitarwa ta malilla Jibril da dahikan ya ake nace ga Jibril nace daga Mika'il kamar ya gan fuska bai dariya kamar ya mulciki babu ya mulciki ya haka ce na kan sima tilafir ya mulciki ya ce ai wannan ya ce hatta da jibril ya ce annabi ce na gan shi da nisa ibrahim a yadda inda kasar tsumma na kasar sirji a yadda ya kaskantar da kai ai suka ce tun da Allah ya halittu wuta ji masu labari tun da Allah ya halittu wuta jibril sirafil mikal ce ba su taɓa dariya ba tun suka Allah ya halittu wuta tsoro kama su sun masu so kuma bayan suke sun ganta sun santa kuma su yi musananta su yi musananta a kai mai gani ɗin labari sun ganta ya ce ai tun da Allah ya halittu wuta jibril sirafil bai kar dariya ba har yau cikin tsoron ki mu kuma don mu aka yi ta amma ko aka Allah shaidu ya ce kenan wa an fi wujulu hadamu kusukoki sun kaskanta wa an fi wujulu sun kaskanta lil hayyul qayyum garayayye mai zaman kai wa qad khaba man hamala zulma a ran nan duk wanda ya zo da shirka ai ya gaba yawo ya kare mana shi ne babban zalunci shirka da Allah shi ne a ran nan ya taɓi Allah ke yaba ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما
to amma yanzu mun ji dai matsayin wanda ya zo da shirka ya zo da ma'ana ya zo kan ya taɓe duk mushrik ya taɓe ko kuwa ɓangaren tabi'a ta biyu zawwa da lahi ma zalunci ne amma bai kai shirka ba amma na ce waman ya amal min salihat wanda yayi aiki duk wanda yayi aiki daga cikin aiki na gari wata ho mu'min iya mai imani ka sharaɗin aiki daman imani aiki ya dace da imani ka yi don Allah kuma ya daidai da sunna don baka isa nan aiki na gari a karan kanka ba mai isa da wani aiki ne na kwarai a wajen Allah sai wanda Allah ya ku shi muhimmanci bi a tabin kitabu sunna sannan za ka isa nan aikin da Allah shi da aiki na gari a karan kanka inda ba da kiran Allah ba da matsayin manzanni Allah bai kwada manzanni ko ce kowa bauta ma Allah ko ce kowa bauta ma Allah da yake so gurin amma bautar Allah kowace koya mana aiki kenan Allah ga wanda ya aiko ya koya mana abin da shi Allah ya fi da wanda bai so haka nan a ce wanda ya aiki aiki na gari kenan aiki na gari abin da daidai da kitabu sunna ce ya aiki na gari kuma hu mun iya mai imani ki shaɗin ki da yadda imani aikin kuma da imani fala ya khafu zulma wala hadama to shi wanda imani bai tsoron ai a tawaye aikin da kai na kwarai a rage ko ko na banza ba kai ba a dora maka kenan wanda abin da kai ne zaka gani eh in kai na kwarai kaga na kwarai kuma da sunan musulmi annabi ke cewa innama Allah ke cewa innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falhamdulillah kuma da kai zalika fala yulman illa nafsa aikin da kuka yi ne bayi kurin aikin da kowa yi ne muke lissawa a kididdige a rubuta dan haka ya ce za a cika mu kowa sakamakon abin da ya aikata da haka idan ka ga alkhairi kama Allah godiya da ya maka muwafaka da aikin alkhairi idan ka kishe alkhairi to abin da ka aikata ne aka gani ba wanda ya dora mashi kenan ta rage ga mutum kowa a buɗe Allah taimake mu da aiki na gari karɓaɓɓe shine babban fata duk abin da ake so ne ake yi wannan rana ta tashi a same ka a layin masu aiki na gari da imani Allah sama cikin layinsu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته